الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعم درسي نقوم شابيكو littafin ishiriniya afa ko nan ne afa afa mud'ata rasmu dalalati wan maha wa asbaha sakaranul jahalati qarsaha wala hali ahli al-fahmi fi kulli muntaha thawaqibu ayatin kama mata ad-duha fala nadhirin fi hayratin yatayayrasu yatarayasu afa mub'ata rasmu dalalati wal maha sai ka ce afa rasmu dalalati wal maha mub'ata kun gani afa rasmu dalalati in kuma kada maka ce rasmu dalalati rasmu dalalati alama shine rasmu alama asaru alaman bata afa ya rugurguje da bimana darasa darasa ya rugurguje wan maha kuma ya shafe ya tafi mutata tun lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo wato tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo sai bata da kafirci da shirka suka bace kawai alaman su da gurabobin su ya bace wa asbaha sakaranul jahalati qad saha wa asbaha sakaranul jahala ko kuma kace wa sakaranul jahala sannan me mayan jahilci asbaha yawayi gari qad saha ya fada ko ya farfado wato wanda yake cikin tsananin duhun jahilci da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mene sai ya farfado saha shine ya farfado da sad amma in ka koma da shi da sinin da ha'un saha manan shi ya yi mantuwa ya yi mantuwa mun gane shi ko wala hali ahalil fahami fi kulli muntaha wala ha sawaqibu ayatin kama mata az-zuha to sai ka ce wala ha yayi haske li ahalil fahami ga ma'abuta fahimta fi kulli muntaha a dukkan manufa mana muntaha inda aka nufanta makasar na hautu na hawaka bi ma'ana qasadtu jihataka sawaqibu ayatin watan ayoyin nan masu haske sawaqib jami'i na saqib kama mata adduha kamar yanda hantsi ya ciyar da dadi ko kuma ya kai gaya wajen daukaka wato ma'ana da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo shikenan sai ayoyin nan suka haska kama ma'abuta fahimta hankali dukkan manufan shari'a laha shine ai zahara yayi haske ya bayyanu muntaha shine maqsad sawaqib kuma jam'in saqib kaga wannan babin babi atafi sifa ne illa mausuf ay ayatun saqibatun ayatun saqibatun mun fahimci wannan ko fala nazirun fi hayratin dan haka fala nazirun sai aka wayi gari kuma yanzu babu wani mai kallo fi hayratin cikin limutuwa ya tarayyasu wanda yake jinkiri ya ta'akhkharu bi ma'ana ma'ana tunda manzo sallallahu alaihi wasallam yazo to dukkan mata ta tafi yanzu babu wani wanda zai ce gashi ya samu kanshi cikin mene dimautuwa da kuma mene wani jinki majinkircin dimautuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga haska komai shama'iluhu in hanna aw raqqa aw dana huwa al-amalu al-aqsa huwa as-su'alu wal-muna lahu sharfu al-ukhra ila sharfi ad-dunya duna huwal amalu ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin guri kowa na fatan shi ya same shine abin fata shine al'amalu wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamuna ko huwal amalu al-aqsa annabi sallallahu alaihi wasallam shine al'amalu ay bi ma'ana al-ma'mulu masdar ne uridu bihi ism maf'ul shine abin nufi kowa na san shi kowa na nufantansa sawa'un yana cikin al'ummarsa ko ba cikin al'ummarsa sawa'un musulmi ne ko ba ma musulmi bane yana da mene za a tashi na tashin kyama kowa na da fatan manzo sallallahu alaihi wasallam kowa su'alu kuma shine abin tambaya su'alu mana mas'ulu wal mana kuma shine abin guri na kowa domin wanda ya zo na karkashin tutar manzo sallallahu alaihi wasallam ran tashin kyama ai ya tsira kuma ka san dan banza ba zai zama ciki ba lahu sharaful ukura sharaful ukura daukakan nan da darajar nan ta lahira lahu ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila sharafid ila sharafid duna duna to da za a muqaranan inda za a raba shi zuwa ga daukakan duniya ma ma'ana nan da duniya riga daukaka ko to lahira ma mene ya daukaka to da za a dauko daukakan nan duniya a hada shi da na mene lahira da ka kare ganin abu ya bayyana wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duniya da lahira madaukaki ne kawai to a nan duniya daukaka ballantana kuma ce an hada da daukakan lahira kaga daukaka sai ta kara bayanantuwa sallallahu alaihi wasallam shama'iluhu dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jammi ne shamila ash-shama'il muhammadiyya ko na ash-shaykh Abu Isa Tirmidhi shama'iluhu ɗabi'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in hanna duk lokacin da yi tausayi wa hananan miladin na ko? to in zan ce na yi tausayi mai zan ce hanantu na tausaya maka hanantu na tausaya maka hanantu ka ko hanantu laka in zan ce yanzu kamar kunna eh hunna amri kenan ko uhnun sosai umurni kenan aurka ko lokacin da zuciyarta ta taushi audana ko lokacin da ya matso simarul lahu ya awi lahadhillu wal jana haka ne ko na'am Okay, to, to, to, na fahimta. simarun shi ‘ya'yan itatuwa ne liman ya awi liman ya awi zillu laha waljana liman ya awi zillu laha ga wanda yake inuwa ke kusantuwa zuwa gare ta ma'ana shi ‘ya'yan itatuwa ne wanda inuwa ke karkatuwa zuwa gare shi waljana da kuma abin tsinka watan dimin za Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne duk wanda ya karkata zuwa gare shi to annabi na tausasa masa kuma shi abin tsinka ne ma'ana abin fakowa ne da shi a nemi mene a nemi amfanin sa kamar yadda ake abin da aka tsinko na dan ice ake neman amfanin sa fala nazarun yazma wala fikrun mene ya garas dan haka tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ko fala nazarun babu wani tunani ya zama wanda zai mene zai jiki shi ya zama an yi ibdanin alifin ne ya zama uni sai aka yi ibdanin alhamza in laka Allah ta jiya fiha wala ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wala tadha wala fikrun wala fikra ya garas haka kuma babu wani jinki wani zurfin tunani ko ma'abucin zurfin tunani ya garas wanda kuma zai fada cikin yunwa tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to komai ya bayyana haske da shari'a sallallahu alaihi wasallam haka ne an gane ko al'amalu shine guri ma'ana al-ma'mul abin guri as-su'alu tambaya bi ma'ana al-mas'ulu kada uti tas'ulaka ya Musa ko shama'iluhu jam'in shamila hanna raqa duka fili ne mudha'af ko to menene ismul fa'il na hana hana yayi tausayi hannun madalla to ismul maf'ul fa mahnun rakka mai taushin zuciya fa za a ce mene rakun ko to me ma na raqiq raqiq mai laushi ko kuma ne ko mi ba ko bawa ko na'am da na simarun ayan ya tattawa ko me jami'in shi samaratun mufrad simar ayan ya tattawa na'am nabiyun karimun azzamallahu khulqahu nabiyun karimun azzamallahu khulqahu nada kaffihi kal gaisi asbala wadakahu hai nabiyun shi wannan wani annabi ne karimun watan shi shine annabin nan karimun mai daraja azamallahu khulqahu wanda Allah khuluqahu khuluqa wanda Allah ya girmama dabi'unsu da halayensa wai naka la ala khuluqin azim mun fanci wannan ko Allah ya girmama dabi'unsu da halayensa na da kafi kyautan hannunsa kalgaifi kaman girgije ne wajen zubda ruwa asbala wanda yas yas ai anzala wanda ya saukar da wadi kahu mene ruwansa fataral wadika ya kharuju min khilali bayan kwa wannan shine falugan fa wallahi in duka sami irin wannan karatu haba malam lokacin da ka shiga cikin nasusa kana fitar da su kana kawo shawahid kana fitar da luka kana kawo shawahid kana fitar da ma'ana sai a dauka daga misir kake Allah ka samu nayi asa sana wajihi kal badri nawwara ufukahu tsarana alihi kalmiski balhofakuhu sana wajehi hasken fuskan mazu salari sanin sana ya yi haske watan fuskansa ta yi haske sana nan kun ga fili ne kuma sana fa fili mazi ne sana afuwan to bari mu da ke suna ne sana wajehi hasken fuskansa kalbadiri kamar tauraro ne nawar ufukahu wanda ya haskaka sasalinsa kun ga nan tashbihi ko ga adatu ko ya zama wani iri mursal ina wajen shabahi babu wajen shabahi ya zama kenan mujmal tashbihi ne mursal mujmal wadalla mursal mujmal sarana alihi kuran takarmin manzo sallallahu alaihi wasallam kalmisi kaman haske ne wajen kamshi bal huwa fuqahu kai kuran ma ya mai hasken ya fa almisi kamshi sallallahu alaihi wa sallam wa shattana tiban ma yahulu wa yamkusu kai wa shattana tiban yayi nisa da turare wani turare ma'ana turare abin kamshi yayi nisa ma yahulu wanda yake gushewa wayan wa wa menene na gurin wayan kusu kuma yake zama ma'ana shi an turaren kamshin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nisan yayi nisa da turaren da in ka sa yanzu zaka dan ji shi amma zuwa da lokaci ba ya gushe ya wuce to karim wa mai jam'in karim kurama kurama eh fu'ala ko khulqa khaliqa ko jam'in khaliq nada raba kyauta asbala shine ya anzala ko wadaka shine ruwa fatalal lurika yakhruju min khilalihi eh sai garuwan sama yana sauka ta ta sasanin waɗannan giragizai din nan sana wajehi hasken fuskan sai kabi sana buki dhabil absari nawwara yunawwir munawwir munawwar ufuk shine sasan sashi to ina jami'in shi afaq jamil eh fil afaq sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum wannan afaq akwai ko take mutu a cikin alqur'ani sai dai ufuq eh wa bil ufuq al ula bil bil bil ufuq al a'la shukran to Allah ya samu dace shaitanu bi ma'ana ba'uda wannan ismu fi'il menene wannan ismu fi'ili amr kuwa ba'uda ba اسم في الماضي يعني سنتا شتانا ما بين الثرى والسورية فدونك فقصده هوا ومحبة وفي طيبة مدرك إذارك حسبة فدونك kaga ism fi'il amr ko ay khudh kariki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqsiduhu kuma ka nifanci shi hawan wa mahabbatan wajen so da san zuciyarka ga baki daya ka rike manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka nufanci shi a cikin zuciyarka wa fi taibatin marrik sai ka ce wa marrik idaraika ka burgimantar da kundukukinka kundukukanka guda biyu hizbatan don neman lada fi taibatin a can garin madina na ji mun wuce wannan baiti irin wannan baiti ko wa hasbuka an tasali makkata qurbatan wa hasbuka ya ma ishe ka an tas'a da kai take kin ya ka tafi garin makkata zuwa ga makka ai ila makka li dinnan tana da ma'anar ila ne ya ishe ka tafi garin makka qurbatan kana mai neman mene kusanci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai zaka iya zuwa ka je ka ziyarci kabarin zaka iya zuwa ka nemanci kabarin ka ziyarci kabarin kai kai mishi addu'a sallallahu alaihi wa sallam amma tashi ne ka tafi can kawai kana neman kusanci zuwa ga Allah da soyayyansa shine gaskiya wannan yana bukatun hujja amma dai zaka iya zuwa ka ziyarce shi kabarinsa kana mai son shi kana mai kauninsa kai mishi addu'a kuma za ka iya neman kusanci zuwa ga Allah da ziyarar nan da kai tun da ibada ce ai yauwa sabiru sabirun dutsen sabir ɗaya daga cikin duwatsun makka ne annabi musdalifa wa uhudun da kuma dutsen uhudu akarmul ardu turbatan su ne mafi darajan gurare a bayan ƙasa waɗannan duwatsu muhajiruhu haza kaga wannan maka kenan ko nan ne ya riƙa afuwan muhajiru haza to haza din ismul ishara ne yushiru bi yusharu bihi ila ina to ina madina nan
yanzu da ya ce wani sabirin kohudin a kalmar ɗaukar da ce muhajiru ko hada kohudin ba a sabi ne nisa madalla kai Allah saka da alheri kun gane kun ga dutsen Uhud ai shi na can Madina ne Sabir fa yana Makka to shine ke cewa muhajiru haza kaga nan Sabir wajen dutsen Sa- Sabir to nan ne inda ya hijira ya koma Madina kenan kun gane inda dutsen Sabir yake Madina ke a afwan dutsen Uhud wa zaka wa zalika san ko garin makka inda dutsen sabir yake yi maba'asu nan ne za ta tashe shi nan ne za ta tashe shi to muna da dunaka isun fil amr bi na khuzko marrik shine ka ka goggoga idar shine kundu kuke ko ko kuma haba na'am bihi kaffa an udwanihi kullu mu'tadin wa akala an ifsadihi kullu mufsidin sai ka ce kaffa kullu mu'tadin an udwanihi kullu mu'tadin bihi an udwanihi kaffa kullu mu'tadin dukkan mai ketar iyaka ya kame an udwanihi gabarin yimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba bihi da shi wato ma'ana da dalilin manzan Allah wato da dalilin bin shari'ar manzan Allah sai gashi abokan gabansa suka zama kuma mai neman zu masoya suka daina cutar da shi saboda sun fahimci gaskiya suka kuma bi shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa akala a kullum mufsidin kowane mai barna akala ya tumbuku an ifsadihi gabarin mene gabarin yin fasadi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa fi kulli manha lil islahi lis salahi wa maqsidi don haka fa fi kulli manha shi manzon sallallahu alaihi wasallam zaka same shi a dukkan maqsad shine manha kar ku manta da ma'anar nahwu alqasd sosai kuwa nahawtu nahwa zaidin ko nahwa darika kun gani to fa fi kulli manha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga dukkan manha wato dukkan guraren da aka nufanta lislahi domin kawo gyara tsakankanin mutane wa maqsidi da kuma dukkan gurin mene da aka da aka nufanta domin hada kan mutane to zaka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda ake neman haɗa kan mutane to za ka samu mazo sallallahu alaihi wasallam sa'an nasi abin nan sa'an nasi kaga barnan da mutane suka yi watan barnan mutane shine sa'an nasi barnan mutane a ifsadun nasi fasadun nasi kaga barnan da mutane suka yi mar'ubin abin gyarawa ne bi ba'afi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan barnan mai barna Allah sun ta alame ne ya gyara shi ka duba ka gani gumakan da aka halitta yawan kwanakin shekara ne fa gumakan da ke cikin Ka'aba eh yawan kwanakin shekara nawa ne kwanakin shekara 360 ko to wannan shine adadin da ke ciki adadin gumakan da ke cikin cikin dakin Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da sanda ya rinka tuture su qul ja yana fadan ayan wa qul ja al haqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa haka ya dinga rurushe su kaga cikin ikon Allah sun ta'ala da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo shi duk wata barna sai ta sai ta kawo barna da mutane suka yi na shirka barna na fasadi duka gashi nan suka kawo aka kauda su ga baki da aka gyara dan haka fala garatun tuksha falatuk shagaratun babu wani kai hari ko ɗauki yanzu da ake tsoro gara shine kai hari wala wala yunkasu ahadun wala aksa wala ahada babu wani alƙawari yunkasu wanda ake tunanin warware shi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shari'a kowa yanzu ya musulunci galibi musulunci ya fi ko ina to za ga yanzu rubun amana ne akwai ta a wannan lokaci to kuma yanzu fa abin ya yi sauki saboda alamomin kiyama ne to kaffa ya kuffu kuffa e kuffa ukfuf isin fa'il ba kafun maf'ul ba kaffa ya kuffu kaffan ko wa mene kuma a masdari kaffa ya kuffu kaffan wa kafafan jamil Udwan gaba ko? Akala shi ne ya tumbuku, ya bari. Akala ya tumbuku, ma'ana kafa ya kame ya bari shi ne ma'ana akala. Ifsad yin barna, fasad shi ne barna. Kaman ihdath farar da wani abu, kaman mene? Eh, a'a, abin nan wanda suka zo da alhamza galibi duk wanda kaga masdarin yazo da alhamza to yana nuna yi ne kaman ihsan yin barna kenan kaman kuma ne ikram girmamawa kaman kuma ne ijra ijra gudanar da abu kun gani kaman ihsan kyautatawa ahsanu yusinu ihsanan ajra yujri ijra'an akaffa yakuf akaffa yukaffu yukiffu ikfafan kenan to Allah ka samu dace na'am to ga manha maqasad ko fa'i shine fasad mar'ub abin gyarawa ra'aba ra'aba shine yayi gyara ra'aba ya gyara eh ya gyara to wace ina take hmm sa'a na'am to na fahimce ka eh akwai kalmar sharabiya sa'a minhu asinin ne ai wannan ko ko sa'un ne sa'a minhu qad jala eh sinin ne shukran nakif shine mai wurin alƙawari mar'ub abin gyarawa muslah muslah aslaha yuslihu muslihun muslahun muslihun mai gyara muslahun abin gyarawa ala fatadana al-khalqu duna irtifa'ihi faman najmu illa waqi'un an yafa'ihi fa amma man ista'sa fa nahbu misa'ihi thubatuhum qad ullifat bittiba'ihi wa jam'u rasulillahi la yatasha la yatasha'afu ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daukaka fatadanan fatadanan khalqu dunahu duka mutane sai suka daidaitu suka kusanci juna dunahu ƙasa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irtifa'ihi watan duna ibduna irtifa'ihi ƙasa ga daukakunsa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah daukaka shi mutane kuma duka sai suka karkatu suka haɗu suka zo karkashin sa kaga kenan ashe duk ga sarakuna cikin su ga shugabannin ƙasa cikin su ga shugabannin duniya cikinsu ga wani ga wani ga wani ga wani duka masu daraja darajar su ce kasa ga darajar wace wani maza Allah sallallahu alaihi wasallam faman najmu illa waqi'un an yafa'i eh mana faman najmu dan haka babu wani tauraro da ya rage illa waqi'un face yana mai afkuwa ne an yafa'ihi kasa ga daukaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafa shine irtifa' wato duk wani tauraro ƙasa ko mun ɗaukaka shi a sama yana ƙasa ne da mene ƙasa ne da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma man yasta asa amma kaga duk wanda ya dau ya tsaurin kai to nan akwai takalmi ta fa nahabu misaihi ko sai ka ce fa misaihi fa misaihi ko fa misauhu kaga makisan makisan sa kun gane ko ai maqataluhu misa yana nufin da katulu ne kaga maki sun sa nahabun ganima ne wato duk wanda ya tsaurin kai yaki bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki tsayawa cikin kafirin amana to don haka fa misauhu maki sun sa nahabun ganima ne nahaba shine ya ɓaci nahaba ya ɓaci kenan duk wani wanda yaki bin Allah yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yadda zama kafirin amana ko to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yaki shi ya kwashi da ganima da gare shi zai yaki shi ya kwashi da ganima da gare shi ثباتهم قد ألفت باتباعه ثباتهم دنها كما جماعانسو jama'a wanda suka warwasu daidai fanfiru su batin arufiru jami'a sabatuhumu jama'a wanda suke warwatsi kad ullifat hakika an hada kansu bittibai da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yamana ka je aikin haji zakai kallo da bakin fata da farin fata da wanda yake jajawur da wanda yake toka toka da dogo da gajere da wada da matsakaici da mai kiba da mara kiba da mace da namiji duk za a dubu da da wanda ya fito daga latin america da wanda ya fito daga china da wanda ya fito daga nigeria da wanda ya fito daga daji ihun ka banza duk za a haɗe an haɗe ga baki da kaga ana son juna na kawanin juna akwai wani aboki na yana nan kan fage ya ji aikin haji tun da allah ya kai shi can malam allah sai ya haɗa shi da wani black american wallahi malam din da za su je tare black american in siji yake so sai abinci fa yake jawo wannan abokin na ya jawo su haka za ga ana jawo kan malam malam bisa ga da jaja da jaja kul kul kul kul ana jiyo maka da jaja akwai waɗanda ba ba sa ba sa ma kashe kuɗi su inda cin abinci ne ko to suna tare da masu wadata masu tsoron Allah wanda yake zaka sun kira sun ci Allahu akbar hmm wai da jajan kuya za a yi da ita ne mana ita zai je jaja kullum ana ci kullum ana ci ba a gajiya to ballan tana ma irin ta can ya ce ka fi tsoro ka sai fa a baki ka ji bakin ka ciki har isi sosai kuwa kuma cikin iko Allah sun tala ga 'ya'yan itatuwa in ka ga ayaba kai ka ce za ta fashe da kanta saboda cika ta cika tatin ba malam expiry date ba haka ne alaba da lada kaga apple yadda ka san jaja wurin yadda ka san kamar ka bude bakin ka ne kawai ruwan ya zo ga sunan bula-bula to Allah Allah ka san mamuna da rabo mabururi kuma ya Allah na'am na'am menene koyi nayi wajen rasulillahi la yatashaffu kai in ga maka wajen rasulillahi kaga tawagan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la yatasha'athu wallahi bai sarkakewa bai sarkakewa kaga mutane sun ci kurkude sun sarkake suna cikin mawuyancin hali sun ma kasa gane hanya a'a tawagan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa za ka shi na tafiya ne kuma cikin walwala babu yadda za a yi kaga ya sun mun samu kanmu cikin sarkakiya kamar irin yadda carpet grass yake sarkakuwa irin halkiya din nan ko jajamasa irin ciyayin nan sun sarkake a tawagan manzo sallallahu alaihi wasallam ba sa sarkakewa ridan lahi to tadana da kadana ko kusantowa yafa shine daukaka ista'sa shine sabawa tsaurin kai tsaurin kai nahabun nahaba shine ya kwaci abu misa shine makisa subatu shine jama'a ullifat wa allafa baina qulubihim yal tashaqquf shine sarkakiya ridallahi hatmun fi imtidahi nabiyhi walillahi khulsanun wala kasafihi Allahu akbar laksamana cikin zababbunka muhammadin al-mukhtar minhum waliyihi thigabuhum qad qad ufiqat bi atiyihi fakam ta'ihin an wurdiha wa huwa yalhasu haka ne ko ridallahi kaga yardan Allah hatimun tabbatacce ne fimta dahi nabihi wajen mene yaban annabinsa to amma tsananin yaban Allah yaban Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ba zai saka sami wani yardan Allah ba sai ka aikata sunansa ka yabe shi kuma kai koyi da shi ko ta ko ina shine kuma kai ibada kamar yadda yazo da shi din wa Allah yubadallahi illa bima shara yawwa saboda haka yardan Allah sun ta'ala da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa wajen ibada da yin kuma da ikhlasi kamar yadda yace a yi to wannan yana mene yana ya tabbatu yana wajabtar da aljannar yardan Allah wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yajadul alqur'ana athimu li'annahu bihi alilahu anzala wa kaza minhu kowa ya tani ji asasu fil shafi yau za insha Allah zamu yi ai yanzu ina son idan Allah ya yarda mana ya bamu dama zamu yi dauran asasu fil shafi hada da wani wata risala akan mudallarij da sukun kawai insha Allah ta'ala a hankali a hankali eh muna ina fatan zuwa guraren za mu ko ko hutu za mu yi kokari mu ribanci wannan insha Allah wa Allah yu'bada Allah to eh haka ne lafzul jalala na ibn fa'il ba eh to haka ne jazakumullahu khaira wa Allah yu'badu Allah illa bima shara'a Allah ba da lada na'am fakam ta'ihin nan ne ko muhammadul muhtari minhum waliyuhu walillahi khulsanin kaga Allah fa yana da zababbun mutane khulsan jammine khalis khalis jamil Allah yana da zababbun daga cikin bayansa Allah ka samu cikin zababbunka wala kasafihi amma duk da duk da darajar da zababbun nan Allah suke da shi da kusanci da Allah ko ba kaman mutubancinsa ne ba sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba kaman na annabi ne ba muhammadul muhtari minhum wali waliyuhu annabi sallallahu alaihi wasallam zababbe yana daga cikin waliyansa figabuhum kaga koraman su wani suka ce ku didifi koraman su da sukan sha da za su sha kad ufhiqat an cika figab koraman nan nasu an cika ta bi'atihi da wani ruwa wanda yake bubbugowa amma ba a san ta ina ne yake zuwa ba haji in ka je yankari a ba yankari ba akwai wani guri a jos yankari ma ko akwai aka fance ko matsarka ko a da ba da rada za ka ga ruwa ne na zuwa daga cikin dutse yana fitowa amma in ka ce bayan dutsen ba za ka ta gani in ba za ka inda ke shigowa ba gashi kuma ruwan tartar sai ka je in ka je yankari ko da bidan nan ne ka ga bidan nan idan da za ka jefa shi a cikin ruwan haka za ka shi hango shi a cikin kasa a can kasa ka za ka hango wannan a'a ruwan da yake zuwa yake tsayuwa to inda yake tsayuwan ba za ka taɓa ganin wani da ta gurin ba ruwan fesfes yake Fiya.
eh very fair Allah ba da lada Allah Allah Allah ya samu dace ai Allah da ranar litini zan fara thesis ko sai kowa ya shiri akwai material din da za a samu da za a samu in Allah ya eh wannan litinin litini talata laraba kawai akwai tinsis wanda suka fi wanda suka fi shahara guda goma sha biyu ne to yanzu mu kasa su kashi hudu ya zami uku uku kenan zami hurhudu ko to sai a shirya insha Allah ta'ala english tenses to Allah ka samu dace na'am sai mene kuma fakamta ihin kam khabariya kenan fakam ta'ihin akwai mai imaucewa da da yawa ta'i yatihuna fil ard daga taha yatihu taha ya imauce ya rude ya firgice yatihu yana yana imaucewa yana firgicewa kun gani ta'i ismu fa'il kenan fakam ta'ihin zaka ga akwai mai dimauci masu dimaucewa da yawa an wirdiha gabarin gurin shagabarin mashayan nan na mene da yake nibe da sagabuhum farafinsu farafin da bayan Allah za su sha ba wa huwa yalhasu alhanin yana lallaga kamar salil kalbi in ta'mil alaihi yalhas aw tatruku yalhas za ga yana kamar yadda kare ke fito da harshensa yana fito da harshensa to haka za ka gansu suna neman su sha daga wannan tafki na waliyan Allah amma ina maimakon su ba hanya sai su dimuce ko su kama hanyar dajin ihun ka banza ridallahi rida kun ga da alif dogo ko in an rubuta da da, da ya'un ne kuskure ne tunda ai alifin din na uku ne yarda ko to Allah ka yarda da mu hatim bi ma'ana wajibin imtida daga imtidaha yamtadihu imtidaha kun gani iftakara yaftakiru iftikaran aftara yaftari iftira'an na'am khulsan jami'in khalis ko safi zababbe me a jami'in shi asfiya'u zababu sigab shine urwa gadir rafi wanda yake kunshe da ruwa uf kad ufhikat ay umtuliat muliat ati shine as-sailul mundafi haythu min haythu la yudra as-sailu ruwa wanda yake kwararowa al-mundafi wanda yake tunkudowa ruwa wanda yake zuwa akai akai akai akai amma ba ba ganin ga asalin shi wani aboki nake ke mun bai ke bayani a duk can misra ko wani dutse inda fir'auna ke wanka in ka shiga cikin dutsen akwai kogo ruwa mai dimi wanda za ka iya ɗiba da kofi ka sa lipton da suka ka sha ruwan nan yana fitowa daga nan kuma yana shiga yana zuwa nan wallahi tallahi in ka fito babu inda za ka ga ruwan yayin da ke shiga ke fita a cikin kogo kogo ne ruwa yake fitowa daga misali a ce dama ko kuma daga hagu kuma mai dimi ya bi zuwa dama kai kwata-kwata ba za ka kuma inda ka inda ke fitowa ba amma da yankaci misal za ga abin mamaki abubuwan mamaki kala-kala ga sunan na'am sai ina ne to eh eto ya danganta da eh wurdi ai gombagin gara kenan a to in ana nufin wannan sai a ce ma'un wardiyun wardiyun nisba nisba kenan kun gani nisba kenan to ta'i daga ta haitihu ati shine masdar din ta haitihu tihan ati da kasan ta'un wirdi wardi ko wirdi magangara gurin da ruwa ke zuwa yalhasu daga mene lahasa yalhasu lallaga ko kuma irin zazzaro da halci haka yana dan hake-haken nan yana neman sharuwa eh eh akwai taha ha akwai taha eh da ha karami akwai taha na gagararwa taha albariya ta yadda shafi bige cewa can cikin akilatu atrabil qasaid zamu zo kanta akan ilimin rasmi insha Allah to wurdi Allah saka da alfi naka ce warada wurdan ya gangaro kenan to wurdi gurin da guri da kake tafiya yawan tafiya in aka ce wurdi wajen ibada ibadan da ka saba zuwa kallon ka saba yi ka saba yi wurdi ina ibada shi ai ban yi wurdi na ba yau mana ibadan da na saba zuwa ina yi shi ne daga warada ne warada ya zo ya gangaro eh a to ya akwai na yin sunkulle ma shi ma wuri shi ma dai wani abu da aka safa karantawa domin yin sunkulle Allah shi kyauta ko lazimi jamil jiddan ko wuri ko lazimi ma'ana abin da ka lazinta kullum kana yi kullum kana yi shi da ai larabci ne aka hausantar da ita sai ka ɗauka kuma wata kalma ce daban to menene don uwa za mu yi yanzu mu tsaya ne ne mu taba zuhudu koko mu je ƙari ki harafin kawai mu ƙari ki harafin ko eh to mu yi zuhudu to alhamdulillah a insha Allah sun ta'ala ba zama kai wata hudu ba domin muna son kuma Allah na ba mu yi kuma gama ne sai mu dauko ashariya da wutiriya a hada su su ma eh da wutiriya za mu tashi da su sha biyu kenan sha biyu ko to Allah ya samu dace abinda Allah ya ba mu iko muka jiri Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fitar da mu kuskure ya ba mu ikon gyara